ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي شارين وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد وتن هدو وتن مسلمتي watan jimada fani ko rabi'u ne fani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da takwas ga watan goma a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine kaset ɗinmu na takwas daga cikin jeren gera karatuttukan littafin min wasayar salafi lishababi i'dad عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عليه رحمة الله المتتابعة مدوكتين سركي يذكر هجي ياموا جمالا محمد كمبو يا حد أمو دسوء جنة الفردوس آه منا نان أتكون وسيا تهدو من تقو بياني سيلو كفي يقولي بمقارة سابا زام تايه كان قوله فإنكم لا تدرون لعلكم تبلغون ما تعملون منه ناجن هكا نيكو نعم malam abdulrazak ibn abdulmuhsin al-badr yake cewa fa innakum la tadruna la'allakum tablughuna ma tu'ammiluna minhu domin idan kun tsaya kan harkar ilimi da karatu to ta iya yiwuwa ku iso abin da ba ku yi tsammanin za ku iya isowa ba ma tu'ammiluna minhu abin da kuke buri daga gare shi ai annan shababa ma'anar wannan magana ta shi wannan malami shine lalle su matasa قد يؤمل ko anna shabba lalle shi matashi qad yu'ammilu yakan yi buri an yuhassila min al-ilmi kaza yace bari ya tara ilimin da ya kai mataki kaza ko yace yana so ya zama doctor ko yace yana zama yana so ya zama abin nan ainihin wato ya samu master ko yace yana so ya samu digiri ko yace yana so ya zama hafizin alqur'ani ko yace yana so ya zama malamin tafsiri ko malamin hadisi ko malamin fiqhu ko malamin wato ulumul qur'an ko malamin ainihin wato abin da ya shafi geography ko ya zama injiniya ko ya zama kaza yace to to da yawa za ga mataki a lokacin da ya taso yana burin yana so ya tara ilimi iri kaza an gane wa an ya hafaza kaza kuma yana so ya haddace kaza da kaza za ga sau da yawa wanda yake mataki mai tsari wanda ya san me yake yi za ka ga yana da ajanda na cewa ga matakin da yake so ya taka na ilimi ga irin matsayin da yake so ya taka na ilimi wannan shine mataki wanda ya san me yake wa an ya qara'a min al-kutubi kaza za ka ga mataki mai hankali wanda ya san me yake yi yana cewa yana so ya karanta daga tafai kaza yana kirga wanda ya karanta yana kuma kirga wanda yake so ya karanta a gaba na sauke qur'ani na karanta Bukhari, na karanta Muslim, na karanta Tirmidhi, na karanta Bulugul Maram, na karanta Umdurtu Ahkam, na karanta Askari, na karanta Iziya, na karanta Risala, na karanta Muwatta, na karanta Mudawwana, na karanta, na karanta, na karanta. Na fata an fahimta. Sannan nan gaba ina so in karanta kaza, in karanta kaza, in karanta kaza, in karanta littattafai nau'i kaza. To, mataki wanda ya san me yake yake wannan lissafin injimara ina fata an fahimci magana wa ghairiha min al-umuri allati yu'ammiluha da wasu daga cikin littattafai ko kuma wasu burace burace na karatu da zaka ga matashi yana ainihin wato kokarin tabbatarwa da cewa cewa ya samu wannan karatu din fala yuhassilu to amma idan ba ya mai da hankali ba kuma ya tsaya ya nutsu ba malam yace wallahi ba zai samu wannan karatun ba walakin idza jahada nafsahu amma idan ya wahalar da kanshi yasa wani malami yake cewa wanda ya ba wa ilimi wani ɓangaren lokacinsa to shi kuma zai ba shi wani ɓangare na rabonsa na fata an fahimta ma'ana sai ka zama ka ba wa karatu ka ba wa rayuwa wani ɓangare na kai kanka tukunna to sannan shi ita kuma rayuwar da ilimin da karatun da zama ka zaɗin shi ma sai ya baka wani ɓangare nasa yasa wani yake cewa yabna adam innaka ayyamun idza zahaba yawmun zahaba ba'duka ya kai ɗan adam ka sani kai ɗin nan kai ne kwanakinka daga ranar da aka ce rana ta fito ta faɗi to wani ɓangare ne na jikinka da rayuwarka ya tafi haka ne ko ba haka ba saboda mal insanu illa ayyamuhu ɗan adam ai ba kowa bane ba face kwanakin shi kwanakinsa shine shi kawai abin da ake bukata wannan kwanakin ya kai da su malamai suka ce kwanaki guda uku ne jiya ta riga ta wuce har abadan abidi na kuma wallahi ba za ta dawo maka ba in ka ribace ta falillahi alhamdu wal minnat ka ribace ta kayi abin da ya kamata kayi abin da ya dace na inganta rayuwarka na inganta duk abin da zaka inganta na biyu shine yau ita kake da ita ita ma yau din ta tafi kashi uku akwai ɗazu ita ma ta wuce har abadan abidina wallahi tallahi duk abin da baka yi ba a ɗazu wallahi ba zai dawo maka ba har abada ya rage in ka amfana da ɗazu falillahi alhamdu in baka amfana da ɗazu ba to ta sha da kai wallahi sannan sai yanzu yanzu da muke magana yanzu da muke zaune yanzu da muke karatu in ka amfana da yanzu ka amfana da karatu ka amfana da wani abu da za ka yi don rayuwarka ta inganta yanzu to shi ne kake da in kuma ka bari yanzu ta wuce ko kana bacci ko kana shirme ko kana hayaniya ko kana bakin titi ana kwaɗa hira ko ka je can ana tamtsele oho yanzu dai kake da ita mahama kanat yanzu fa hiya laka duk yanda yanzu ta kasance dai to ita ce taka in ma yanzu mai kyau, in ma yanzu mummuna, in ma yanzu akan aikin alheri, in ma yanzu akan aikin banza. In ma yanzu wacce take amfanar ka kana abin da za ka yi don ka amfana, in ma yanzu kana abin da zai sake ruguza rayuwarka. Wannan ƙa'ida ce. Na uku shine an jima ita kuma baka da ita. Don yanzu nan da muke magana akwai wanda wallahi ba zai ƙara minti talatin ba zai mutu. Haka ne ko ba haka ba? akwai wanda ba zai ƙara minti goma ba Allah zai ɗauki rayuwar shi akwai wanda ba zai ƙara rabin awa ba ko awa ɗaya Allah zai ɗauke shi kawai jira ake lokaci ya zo walan yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'maluna Allah baya jinkirta wa rai idan lokacin ta yayi Allah ya tafi ne mai baku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa saboda haka ɗazu ta wuce ka in ka amfana oho in baka amfana ma ba dai ta wuce yanzu kake da ita in kana abin da ya kamata a yanzu falillahi alhamdu in ba ka yi oho za dai ta wuce sa in an jima ba ka da iko a kanta ba ka da iko a kanta in Allah ya kai ka an jiman shine sai ka yi kokari ka mori an jiman in bai kai ka ba to dama ba ta zo ba Allah ba zai kama ka akai ba amma yanzu ita kake da ita yanzu to wallahi duk wanda ya karanci rayuwa da wannan ma'anar ya karanci al'amura da wannan to ba zai bari lokacin sai dinga tafiya a banza ba amma daga lokacin da aka wayi gari ɗazu baka amfane ta ba yanzu kuma kana ta hauka an jima ba ka da tabbas da ita kuma baka gane haka ba to lamari ya ba yasa yake yabuna adam innaka ayyamun idza zahaba yawmun zahaba ba'duka ya kai dan adam kai kai ne kwanakinka kwanakinka su ne kai daga rana ɗaya ka tafi to wani ɓangaren ka ya bar duniya ne a haka a haka ana ɗebe ɓangarenka ana ɗebe ɓangarenka har ɓangarenka na ƙarshe ya ƙare sai a ja gangar jiki sai a kai ta kabari a je abin ne shikenan kawai eh wa kansa sai kaga Allah madaukakin sarki ya bashi abin da yake nema wasta'ana billahi kuma mutum ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ma'ana dole sai kana yi kuma kana addu'a kana Allah ka taimake ni jama'a annabi Ibrahim ya gina ɗakin Allah duk duniya akwai ɗakin da ya kai na Allah babu wa ya saka shi ya ginin Allah ne ya saka shi ya gina kuma ɗakin wa ake ginawa ɗakin Allah ake ginawa amma da ya gama sai ya koma gefe da shi da ɗansa sai suka ɗaga hannu suka suka yi addu'a suka ce Allah ka karba na fata an fahimci magana wa iz menene yarfa'u qawaid qawaid abu yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt wa isma'ilu sayfe ne rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ya ce tuna lokacin da annabi Ibrahim da shi da ɗansa Ismail suka zo suna ɗaga tushen ginin Ka'aba. Da suka gama ginin suka yi fenti suka shafe suka yi komai sai suka koma gefe da hira ɗin sai suka ɗaga hannu suka ce rabbana taqabbal minna Allah ka karɓi wannan aikin da muka yi. Ikon Allah. Allah ne ya sa a yi aikin. Ɗakinsa aka gina. Eh? Amma tare da haka suna ce Allah ka karɓa. To don Allah idan annabi Ibrahim zai gina ɗakin Allah kuma ya koma gefe ya addu'a ya ce Allah ya karɓa, ina ni da kai kuma, don karan kaɗa miya. Mun yi aikin ma muna ganin kamar mun yi wa Allah wata tsiya, muna ta wani tunƙaho da abun, haka ne ko ba haka ba. Amma shi Allah so yake karan kwafar da kanka, su annabawa da ke sun san waye Allah, tare da shi ya saka su su gina, kuma sun gina, kuma ɗakinsa suka gina, amma tare da haka suka koma gefe suka ce Allah ka karɓi abin da muka yi. to shi yasa yake wasta'ana billah ko ka dage kana kokari to sai ka nemi agajin Allah Allah ka taimake mu akan wannan al'amari ya Allah ina son karanta kaza ya Allah ina son karanta kaza ya Allah ina son karanta kaza Allah ka sa na haddace Allah ka sa in na karanta na fahimta sai ka ga kuna aji daya amma haddar ku ta bambanta waye ba wancan Allah kuna aji daya fahimtar darasin ku ya bambanta sai a zo a yi latta sai ɗaya daga cikin ɗalibi ya tashi ya muku tutorial sai ku ji ma ya fi malamin iyawa ko lakkaran iyawa haka ne ko ba haka ba wannan daga gurin Allah ne in ka nemi ainihin wato agajin Allah sai Allah ya baka akwai wani ɗalibi da na sani wani abokinmu ne duk da ya girme mu ya gama jami'a kusan shekara biyar da ta wuce zuwa shida wallahi idan aka shigo darasi aka shigo aji in aka yi karatu aka yi karatu yana kallon malamin malamin yana fita sai ɗaliban su tafi to wani tafi da ya dai karanta amma ba mu gane duk abin da ya ba kai ne zaka mana bayanin da za mu gane wallahi in ya tsaya akan allo ya fara zubar da bayanai da warwarar zare da abawa akan abin da lakcarar nan ya karanta musu wallahi abin har mamaki kuma wannan abin an fara samun safa ba wai iya yau ba har tun daga zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama har ila yawmi tanaji ba za a daina samu ba annabi ya taɓa tura wani ɗalibinsa a cikin kwana goma ya je karanto yaren aramai da yaren turanci zaidu ya ce ka je ka karanto min yaren tura wannan ban yadda da su ba akan addini na za su iya barnata mu in ba mu san yaran su ba ya shiga cikin su kwana goma ya iya hadda tatsuniya a cikin yara ka san kwari tsabar kwarewa a yare shine ka rubuta littafi da shi ko ka kirkiri labari da wannan yaran to shi har wannan ya iya a cikin kwana goma gifted kenan wannan ko eh yes a wonderful retentive memory kenan ko yawwa kwakwalwa ta wuce tunanin mutane mana cikin kwana goma ka iya yare har da ainihin wato abin nan to yanzu ga ɗaliban mu nan za ka ga mutum ya tafi Malaysia sai a ce sai yayi wata shida ya koyi yaren a cikin wata uku sai ka ga ya iya sai ga mutum ya tafi jami'ar Egypt Masar jami'atul Azhar sai a ce sai yayi course din larabci na wata shida sai ga a wata biyu yana faɗa da larabawa har an zo ana musu jojin kes da larabci yana jawabi suna jawabi saboda horewar Ubangiji mala. Doktor Mustapha Suba'i ɗalibi ne a wata jami'a, wani babban malami ne. Doktor Mustapha Suba'i. Wani lattara ne ya shigo a ɗan shi'a ne, kawai ya tashi ya dinga bankawa Abu Huraira a can. A gabansu suna matsayin ɗalibai, ya dinga zagin Nana Aisha, ya dinga zagin sunnar annabi, yace duk hadisan Abu Huraira ƙarya ne, matsayyaci ne ya ta maganganu. Na rantse muku da Allah, Dr. Mustapha Suba'i a lokacin digirin farko ma bai gama shi ba. yana 300 level ne ko 200 level ne ana tashi daga wannan lakcar kawai sai je sai kulla kansa a ɗaki sai falli takardu sai raddi wa wannan lakcaran nasu akan maganganun da ya game da hadisan annabi Muhammad maganganun da ya akan ainihin wato a Aisha Abu Huraira da kaza da kaza ya masa fata-fata sai saka wa littafin a sunnatu wa makanatu hafit tafri'il islami sunna da matsayinta a wajen kafa shari'ar annabi Muhammadu washe gari shi ma sai ya kuwa yake ɗalibai duk kasan jami'a gurin yanci ne yace ina da tutorial akan lakcar da malam ya mana jiya duk kowa ya zo to dama an san shi an ga alamun akwai kwanya a takarar aka cika aji malam kawai sai dauko wannan takardu ya warware shi tas kuma wani abin da ya burge ya ba da sha'awa da ya shelan da cewa zai mai da martani ne akan maganganun da lakcaran suwa ne yayi har da shugaban jami'a san da ya zo vice chancellor ne abin nan abin nan sakatarorin wane ne yawwa abin nan abin nan admin SPS audit duk suka haɗu suka taru kowa har wanda ma ba kwas ɗinsa ba ne suka zo suka cika ajin wallahi ya miƙe mar fata fata ana gamawa sai shi shugaban jami'ar sai ya karɓi abin magana sai ce to wannan yaro da ya wannan karatun ya fi ƙarfin digirin farko ya fi ƙarfin digiri na biyu yanzu mun ba shi doktorin digiri kyauta da haka ya tattara ya nasa ya nasa ya zo ya karɓi takardar sai ya bar makarantar nan ya gama karatu wannan laktar kawai da ya aka ba shi doktorin digiri ka ji masu doktorin digirin gaskiya ba wanda za su je su saya a basu ba akwai wani farfesa ma sayan farfesan ya mun ji labari ya sa aka dinga kwarmato a ƙasar nan lokacin da aka bai farfesan jami'o'i suka ce su ba su yadda ba su ba su yadda ba ya za a ɗauki farfesa a bashi babu wani kaza ba kaza ba kaza ba ka'idar kaza ba wane ne sakin layi kaza da jona layi kaza eh ai kaga dole muna yi muna dan harbawa kwaya ɗaya biyu hakan nan ko yawwa yawwa to shine to saboda haka malamai Allah ya yi wa ɗalibanmu kwanya, Allah ya yi wa matasanmu basira, musamman wanda suke da manufa. Ka zama mai manufa a rayuwa shine kawai ake bukata. Ka zama mai manufa, me ka sa a gaba, me kake so ka cimma, ya kake so ka zama. To in Allah ya sa kana da wannan tsarin, to da izinin Allah za ka zama abin da za ka zama, Allah zai taimake ka da izinin Allah, Allah ka taimake mu. To shine yake cewa wasta'ana billahi, ya nemi taimakon Allah. waharasa alagtinami marhalati shababihi kuma mutum ya sa kwaɗayi akan sai ya ribaci lokacinsa na samartaka na fata an fahimta idza jahada nafsahu idan ya tsaya wa kansa abin nan fa innahu bi idnillahi azza wa jalla malam yace to da izinin Allah mai girma da ɗaukaka yuhassilu khairan azima zai samu alkhairi mai ɗimbin yawa idan har ya saka wa kansa wannan tunani da wannan ka'ida da wannan abin da yake so ya zama na fata kuna ganewa wallahu azza wa jalla ya ƙulu Allah maɗaukacin sarki yana faɗa yana cewa wallazina jahadu fina lalle waɗanda suka yi mujahada cikin lamarinmu ma'ana ba su shantake ba ba su zauna zaman banza ba suka tsaya tsayin daka a layinmu suna neman dacewarmu Allah ya ce lana hadiyannahum subulana billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun shiryar da su ta farkin ma'ana sai mun ba su abin da suke bukata eh yawwa dan haka sai mun ba su abin da suke bukata wa inna allaha lama al muhsinina lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu kyautatawa a cikin rayuwarsu yasa wani yake cewa utruk ala hulwi zamani wa murrihi isbir ala hulwi zamani wa murrihi wa alam bi anna allaha baligu amrihi la tastajiba fa tustagaba wa rubbama man qala shay'an qila fihi bi mithlihi wa tajannub al fahsha la tantiq fiha ma kana fi jidd al kalam wa hazlihi yace wa idha as-sadiq asa alayka bi jahlihi fastah li ajli allahi laysa li ajlihi yace wasbir ala hulwi zamani wa murrihi ka yi haƙuri da daɗin zamani da kuma ɗacinsa duk abin da ya zo maka a rayuwa ka yarda cewa za ka iya karɓarsa in akwai ta zo falillahi alhamdu rungume a barka Allah ne ya kawo ma in babu ta zo ita ma yi tsalle kai kabbara kai allanka da gawas ka rungume ta billahi lazi Allah ne ya kawo ta ba wani ba da yadda ka iya shine wasbir ala hulwi zamani wa murri yace amma wa alam bi anna Allah baligu amrihi kasancewa dai Allah ya isar da lamarin sa wallahu ghalibun ala amrihi ko walakin aktsara an-nas la ya'lamuna cikin suratul yusuf Allah mai rinjaye ne a cikin lamarin sa sai dai da yawa mutane ba sa ganewa dan haka idan daɗi ya zo ka ce alhamdulillah jama'a daɗi ya same ni fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi aqhara Allah ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amin wa ta'kuluna thuratha akalan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jama dan haka wa alam bi anna Allah baligu amrihi yake la tastajiba fa tusajaba karka je kana gulmar mutane kai ma wata ran za a yi gulmar ka wallahi wa rubbama man qala shay'an qila fihi bi mithlihi sau da yawa idan mutum ya je kwarmato akan wasu to irin wannan kwarmatan sai an yi akan sa wallahi yake wa idza sadiqa asa alayka bi jahalihi in abokinka ya saba maka bisa ga jahilci da rahin sani fasfah li ajlillah ya tai masa dan Allah laysa li ajalihi ba dan shi ba ina fata an fahimci magana saboda haka duk abin rungumar sa kawai in daɗi ta zo ka ce Allah mun gode in wahala ta zo nan ma ka ce Allah mun gode amma ka hada da cewa Allah ka yaye mana ina fata an fahimta yawwa ka ce mun gode amma Allah ka fitar da mu to haka ake yi shine Allah ya ce wallazina jahadu fina wanda suka tsaya cikin lamarinmu lanahdiyannahum subulana wallahi sai mun shiryar da su ta farkin mu wa inna Allah la ma'al muhsinina lalle Allah yana tare da masu kyautatawa wa qawluhu malam yace da kuma fadin malam da yace li yufid ba'dukum ba'dha shashin ku su taimaki shahi mana kishi haqqul lishababi alaqtinami liqa'atihim bi ba'd ya ce a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa ga matasa akwai jan hankali ga matasa a lagatina miliqa'atihim a bisa su dinga ribatar haɗuwarsu da juna wane ya iya geography wane kuma ya iya mathematics wane ya iya english gogagge ne wane ya iya injiniyarin injiniya ne ƙwararre a dinga haɗuwa kowa ya ba da gudunmawa wa ɗan uwansa a yi sharing idea game da yadda za a ribaci rayuwa wani hafizan alkur'ani ne wani kuma gogagge ne a hadisi eh wani gogagge ne a fikihu wani gogagge ne a usulu wani ƙwararre ne a tafsiri wani kuma ya haddace qur'ani haddar riba zai iya karanta ma fatiha da riba ya san duk wata aya da nambarta da ina take kai da ka iya tafsiri sai ka ɗauko sai ya zama aran ma in ka ce kawo min aya ta guri kaza zai kawo kai kuma sai ka kwankwaɗe ta ba shi kenan ba haka kowa ya ba ɗan uwansa gudunmawa to malam yace haka ya kamata mu zama a cikin rayuwar nan haka ya kamata mu zama a cikin rayuwar nan sayyidina Umar jama'a ka je ka karanta Bukhari eh باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه ما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتكم بخاري da kuma babin da ke magana a kan mutum ya tafi gidan ƙirsa ya je mata wasiya da wa'azi idan ya aurar da ita a wannan babi imamul bukhari ya kawo hadisin sayyidina umar umar talaka ne bai da komai to sai suka haɗa kai da wani abokin shi wataran Umar sai ya tafi kasuwa ya je ya nemo musu kuɗi shi kuma abokin sai ya tafi majalisin manzon Allah duk ayoyin da aka sauke da duk hadisan da annabi ya karanta sai ya haddato su idan Umar ya dawo daga kasuwa ya samo dubu biyu sai ya ɗauki dubu ɗaya sai ya bashi shi kuma sai ya karanta mar ayoyin da aka sauke a yau da hadisan da annabi ya yi kaga kowa ya amfana da ɗan uwansa shi wannan ya amfana da abin da ya samo a kasuwa shi kuma wannan ya amfana da abin da ya samo a majalis haka magabata suke yi ba wata ran sai Umar din ya tafi majalisin Annabi shi kuma wannan sai ya tafi kasuwa sai a canja yau kai ka tafi majalisi ni kuma zan tafi kasuwa shi ya je ya haddato Umar ya haddato ayi da hadisan da aka sauke a wannan yinin shi kuma wannan ya je ya nemo musu kuɗi in ya zo ya samu ya raba sai ya ba wa Umar rabi shi kuma sai ya karanta mar duk abin da aka sauke a wannan dan Allah kowa bai sami yadda yake so ba kaga baka zama absent a majalisi ba kuma baka zama absent a ina ba a kasuwa to irin wannan tsarin akwai buƙatar a anguwa inda ana irin wannan tsare-tsaren ko na rantse muku da Allah da za a samu sassautin abubuwa da yawa za a samu ci gaba da yawa za a warware daga damuwoyi da yawa to sai kaga an samu natija na zamantakewa an kuma samu riba na zamantakewa an maganta matsaloli da yawa Allah ka ba mu iko to shine yake cewa wato wannan faɗaitarwa ne akan cewa aikin hajji ko aikin umara idan mutum ya tafi daga cikin fa'idar zuwa aikin hajji Allah ma ya faɗa a cikin suratul hajji yace li yashhadu manafi'a lahum dan su dinga halartar amfanin juna yasa idan ka je aikin hajji ko aikin umara kana da yanki kai kasuwanci wani abin da ya burge ni last umarar da nayi ba kuma last ba last ita ce wacce na je da mahaifiyata second to the last ta kusa da ta ƙarshe na fito daga haram ina tahowa sai na ga wani ya zo ya kasa irin bluetooth ɗin nan wannan na kunne yana sayarwa ya ɗaga turiyal turiyal turiyal riyalain riyalain riyalain sai na zo sai na bada riyal biyu sai na saya sai na koma gida masauki sai na saka shi a caji da na saka shi a caji ya cika ful da caji sai na zona da wayata sai na yi amfani da shi na wuni ɗaya wuni biyu sai na ga yana da kyau yana rike caji sai na zo sai na ce masa idan zai bani kowanne guda ɗaya a warriya ko one and a half riyal ina jin amin amin na ce ni kuma zan sayi kwali biyar kowanne kwali akwai kwaya ɗari uku ina jin a ciki yana jin wannan ya ce ya hajj masha Allah barakallahu fik gadan insha Allah atika bih yace masha Allah mata mata sa'a ayi sa'a yace sa'atu thaniya wa nisf tamaman insha Allah eh karfe biyu da rabi daidai ba saba lokaci nace Allah kai mu muna zuwa mun yi sallan azhar a haram na dawo na zo na wucewa sai na nemi daidai gurin sai na tsaya wallahi kuma tallahi saura minti goma sai ga bawan Allah nan niki niki da takzi ya dauko mun kwalayen bulutu wallahi mana na take kudin sa na bashi muka wuce da mai takzi ya kai mun masauki ina zuwa na kira masu kago muka yi ciniki da su muka yi kudi da su na ce to ni zan yi gaba in na gama aikin umarata ko kuma ku harko min shi Najeriya wallahi da na zo na baza shi a shago ba zan faɗa muku ribar da na samu amma a takaice a takaice wallahi sanda na kusan mai da kuɗin da na kashe a gaba ɗaya umarar da ne wallahi duk kuɗin da na kashe sanda ya kusa ya dawo a wannan kwali biyar ɗin ai Allah ba zai yi ƙarya ba da yake li yashhadu manafi alahum ku je aikin hajji da umara don ku ta amfanin juna sai ka je ka haɗu da malami sai ka ce masa zo nan ga su da son karantarwa akwai wani babban malami muka je mu muka zauna da shi a cikin masallacin Madina da wannan gangaram din da ya zo ya mana karatu lokacin tare muka aikin umara da shi masaukin mu daya tare da shi muka haɗu da malamin nan ya iya harkar raban gado kamar bala'i wani littafi yake karantarwa na raban gado kuma shi ya rubuta littafin Saudiya ta ba shi dama ya zauna a masallacin Annabi ya karantar da ɗalibai muka je muka saurara to sai tambayoyi da yayi darasi sai tambayoyi da ni da gangaram sai muka ɗaga hannu muka amsa sai abin ya burge shi ya ji daɗi sai ce ta'ala ta'ala ku zo ku zo ku zo kai daga ina suka ce dukkan mu Najeriyi ya ce Najeriyi ya ce a za ku aikata ai ku kwakwalan ku kamar na magnet ne ku ya ce to kaga ga kwafin littafi kyauta kai kai ma ga kwafin littafi kyauta gobe karfe kaza ku same ni a nan zan muku daurar in karantar da ku shi a cikin mintuna kaɗan in yi so sai muku interview idan kun ci zan ɗan muku kyauta da alheri haba ai sai muka wuce rauda kawai muka je muka kashe wayoyi malam muka dukufa wallahi tallahi muka yi karatu muka zuci abin da muka zuci wanda muka fahimta muka fahimta wallahi washe gari muka zo muka same shi yace har kun karanta muka ce masha Allahu akramaka Allah mun dan taba ka san su ba a musu girman kai yace a ai har na zuke sai ya kore ka ai sai kai tawazu ya kace to mun dai dan taba dai sai ya taba ka sai ya ji kaya a kanka haka ake yi an gane magana da kyau ko tawazu ake kace mun dai taba dai akramaka Allah sai ya kwankwasa ka sai ya ji ashe akwai kwanya muka ce mun dai dan taba ya bazo mana tambayoyi ya rubuta ma a takarda ya bamu yace ku koma san ku amsa wallahi mun ci kadan kadan da ikon Allah ne da gangaren muka an amsa sai muka mika masa ya kalla ya duba ya duba ya duba ya sake mai mata masu sai Adam Muhammad sai gangaren yace wa huwa yulaqab bil albani yace ala haka da haka da anta anta anta albani wallahi tallahi mana nace wa hadha mahirun fil qur'an nace shi kuma wannan maye ne a qur'ani yace ikra alayya min alquran ya karanta masa qur'ani karshe dai jama'a ya dauki kyautar riyalai ba sai na gaya muku nawa ne ba ya bamu Eh, ba sai na gaya muku nawa ne ba to kaga duka li yashhadu manati adam eh ka je aikin hajji dan ka samu amfani yanzu malam guruntum baya yin wata guda a Najeriya sati biyu uku ya tafi Saudiya sati biyu uku ya tafi Saudiya daga cikin manyan abin da yake kai shi bayan ibada shine international businessman ne da kake ganin international businessman yana harkokin kasuwanci da yawa Saudiya ne ina ne ina ne anan gurin saboda haka haka ake son matasa ka saka focus ka sa nazari da tunanin me kake so ka zama ya kake so ya rayuwarka za ta inganta ya za ka yi kaza ya za ka yi kaza amma ka daskare guri ɗaya malam ba nazari ba tunani kullum kana kukan abu ya ƙi zuwa kuma baka tashi ka je ka neme shi ba tsaba tsakani da Allah dole sai an dage fa a buga can a buga can a buga can a buga can kwanan nan na baku labarin wasu yara ɗalibai na ne na haddasin da su alƙur'ani ga naziri ya san su ɗayan sunansa sani ɗayan sunansa isma'il sun haddace ƙur'ani a hannuna yaran nan suka dinga neman admission suna neman admission ruwa a jallo ya za a yi su tafi wata ƙasa su je su karatu ni kaina wallahi sanda suka ban haushi saboda na su su buga waya su zo guri na malam dan Allah a wa za a haɗa mu da shi a Saudiya wa za a haɗa mu da shi a kaza kace musu to ni na yi iyakacin kokari na admission bai samu ba ku hakura dole ne sai kun fita waje ne wallahi suka ki hakura yaran su je su dawo su kai na rantse da Allah Alhaji Hussein ranar kawai sai ga su da admission sun samu a Bangladesh shekara wallahi kusan uku suna bugawa wallahi tallahi wallahi ranar sai ga admission daga Bangladesh sun samu su kolashe suka nace sanda suka samu ai man jadda wadada wanda ya nace to zai samu haka malamai suka ce amma kana zaune kana jira komai sai ya zo in ta gagara kuma ka koma maula ta sidi maula ta balarabe tsakani da Allah bayin Allah nan wallahi sai ga su da adimisi suka ce akramaka Allah ga dai adimisi ya samu nace me kuka ce suka ce adimisi nace a Najeriya ko kuma a wani guri suka ce a Bangladesh kuma su kola shi abinda ake bukata kawai mu jira a ƙasa muna jira komai ya zama free yi wa kanmu passport yi wa kanmu kaza yi wa kanmu abin nan visa mu sayi ticket muna jira komai normal da abinci da gurin kwana karatu free in mun gama za a ɗauko mu a jirgi a dawo da mu kasar mu sai dai ka'idar in an tafi ba dawowa sai an gama nace haka ma yayi me za ku yi a Najeriya gidan ɗauke wuta Allah gidan ɗauke wuta gidan da ba ruwa eh? Eh? ba subsidy mai ya yi tsada waye ya yi tsada duka gida gida a rikice nake ku tafi bangaladesh sai na ce to in Allah da ni ma zan iya kasan kokari na wajen sama musu ƴaƴan talakawa ne baban su iyayen su ba kowa bane sai na ci to yanzu dai magana da nake muku in Allah ya yarda ƙarshen wannan watan za su tafi bangaladesh karatu jiya ma sanda suka zo guri na muka yi magana da su wallahi malam to haka ake so ma mutum ya zauna ba zai wani motsi ba ba za ka shiga ka fita ba ba kwa ga wani labari aka bayar Allahu a'lam bi sihhatihi wani yaro ne ya tafi ofishin wani daga cikin ministocin kasar nan ya gama karatu yana da digiri yana da kwanya amma an kya dauke ka san haka kasar mu take ga masu amfani amma a ƙi musu kawai sai tattara yadda kwana a tasha yau gobe ya taka da ƙafa sai je ƙofar minista kullum minista ya fito zai shiga ofis sai ya ɗaga hannu tun ba a kula shi ba a ma san yana nan ba har wata rana minista na yace wai ni wannan yaron kan me ne yake a gurin nan jama'a mutumin nan zai tafiya ya wata biyu amma wallahi a halin tafiyar sannan yaron nan sai ya je ofis din ba zai jira wani ya je ya dawo ba sai dai ya dawo ya same shi a tafi hutu ya dawo garinsu yaron nan yana can kullum gari yawa sai zai zauna aka ce masa ai wannan yaron da kake gani ranka ya dade ba wai maganar kullum sai ka zo ba ko baka ofis din nan ko baka kasan nan wallahi sai dai in gari bai waye ba wani ya tausaya mara ya bashi abin da zai ci wata ran ya wuni da yunwa shi dai yace ba zai roki kowa ba amma dai yana nan a ofisin minista sai Allah ya kawo na rantse da Allah ranar kawai da ya je ya tambaya aka yi masa bayani sai ya ce ku ce masa ya fito ya biyo ni ofis aka ce malam bismillah ya taho aka je aka gabatar da shi ya kori kowa ya ce kai dan gidan waye ne yace wallahi ni ba dan kowa bane baban mu ma yaro uwa ta ce kai take da rai sai kanne na yace to me yake kawo ka nan yace kawai na zo ne nema na fito ne nema yace kai karatu yace kwarai da gaske yace ina da dig- ina da NCE na ina da digiri duka yace ba na takardun ya gashi ya duba ya ga yaro ya ci takardu malam ya yi kata kata da boko mangwafaf ma ya rarran kwasa masa rankwaki kawai sai ya kira yace ku je maza maza ku bashi aiki a guri kaza lungu kaza sako kaza in ba anan aka bashi ba ran wallahi zai bashi maza a buga mar appointment later a bashi ya fita da ita yanzu wallahi tallahi ta ci aka bashi a nan garin ma an yi wata irin wa- irin wannan shi ma na taɓa baku labari wannan kan ma abokinmu ne prof muke ce masa shi kullum gari ya waye ya yi karatunsa sai ya wanka wasu abin nan sufi ya samu guda uku ya liƙe musu malam yau ya sa wancan gobe ya sa wancan haka yake ta zagayowa wallahi sai ya sa kwat ɗin nan kawai sai ya fita sai je zauna a ofis a garin nan shi ma wallahi da haka da haka san da ya samu aiki sannan ya haƙura wannan duk na kawo ne don mu gane ba zai yiwu ka zauna kana tsammanin samu ba ba zai yiwu ba sai ka naci sai ka naci yasa wani lokaci har da kaina nakan buga misali saboda a fi a babin abin da ya shafi nema da zama wani abu na rantse da Allah ban tsoron buga misalin ni ni ba zan zo in sace muku gidan mu ana tsallaka da bunhunan kuɗi ba ni ba dan kowa bane ba a tsallaka da bunhunan kuɗi gidan mu ne ba a tsallaka wa Alhaji Hussaini eh yawwa mu ba ƴaƴan kowa bane har bara da ka sani bara allaro na yi a cikin garin nan na rantse da Allah kuma har yanzu iyayen da suka bani abinci da bara da allaro suna nan da ran su wallahi alaihi wasallam lokacin ina karatun qur'ani a gaban kakana wallahi kwarai na yi aiki allaro da kuka san almajirai suna yi ni da kuke kallo na na yi ai ba kaskanci bane yanayin tasowa ne kowa da yadda Allah ya tada shi ko amma yanzu sai dai amin allaro ni ma in bayar ko ba haka bane amma a wancan lokaci lokacin da kake so ka zama babu wani wato kankanci da bamu ɗauka ba ma'ana mun zubar da kanmu dan kawai Allah ya mana ta goma shi ya mai da mu wani abu kuma Allah ya karɓa kuma ya mai da mu wasu abu to amma kai ba ɗan kowa ba ranar da Allah ya mai da kai ka dawo kana ta alfahari kana cewa kai ku ne kaza gidanku ku ne kaza babanku shi ne kaza kaza kaza kaza duk da gombe kowa ya san ka ba wanda bai san kai bai san gidanku ba Wani Suleiman, eh, yana da kyau a dinga yi musu wa'azi ko? Au, Ji tsoron Allah su gyara, kawai matsayin da Allah ya ajiye ka ka yadda da wannan matsayin kawai. Yawwa, shi ne gaskiyar magana, lajo sai. To, haka ne? Mutum ya ji tsoron Allah ya tsaya matsayin da Allah ya ajiye. kamata ta kalan wani abu na abun nan kuma to ka gani nan kowa ya sani eh to kuma ka Allah da ya sauwaje bari dai mu tsaya a nan kusoshin suna da yawa in muka ce za mu yi ta kafa su za a samu matsala yawwa dan haka yake cewa fihi hasul lishababi alaqtina mi liqa'atihim bi ba'd akwai kwadaitarwa ga matasa akan su dinga ribatar wato haɗuwarsu da juna bil fa'idatin nafi'a ta hanyar samar da fa'ida mai amfanarwa wa husn menene tizkaril ilmi da kuma kyakkyawan tunatar da juna ilimi na fata an fahimci magana to wannan akwai buƙatar haka game da matasa su samu wannan Allah ya shirye da mu jama'a da wannan muka zo ƙarshen alwasiyatu arrabi'a kuma kai tsaye tun da muna da sauran lokaci za mu shiga alwasiyatul khamisa malam yace alwasiyatul khamisa wasiya ta biyar yace wa min wasayas salafi lishababi daga cikin wasiyar wato magabata ga ainihin wato matasa ma warada anil hasan al-basri shine abin da ya zo daga babban malami alhassanul basari rahimahullahu Allah ya wa alhassanul basari rahama kafiran ma kana ya ƙulu sau da yawa hassanul basari yakan ce wa matasa ya ma'asharar shababi ya ku dandazon matasa alaikum bil akhirati ku dinga neman lahira ku yi amfani da lokacinku wajen nema wa kanku lahira fatulubuha ku neme ta na fata an fahimci magana fakasiran yace sau da yawa ra'aina man talabal akhira mun ga wanda ya nemi lahira fa adraka ha ma duniya da Allah ya tashi hada mar sai ya hada mar da duniya kun tashi kun gane magana da ke ku yawa ba haka Allah yace ba man man arada menene من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء تيتني لمن نريد تيتي ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا تيتي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها تيتي وهو مؤمن تيتي فأولئك كان سعيهم مشكورا يا الله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا Allah ce man kana yuridul ajila wanda yake neman duniya ita ce al'ajila a nan. Eh? Duk wanda yake neman magaggauciya duniya kenan. Aljanna lahu fiha ma na shawo amma liman nuri. Allah ce za mu gaggato masa ita mu bashi din amma in mun ga dama. Da haka in ka nemi duniya sai Allah ya ga dama ya baka. Ah, ai ka tashi a unguwar ku ka ga wane kaza in kana karami yake zuwa kasuwar kauye Allah ya kullum mu miji haula'i wa haula'i min azab rabbi kowanne daga ciki muna bashi daga kyautar ubangijinka sai to ma kana ata'u rabbika ma hazura kyautar ubangijinka bata zaman to a bar gudu ina fata a fahimci magana a takaitan takaitawa ne maganar Hassanul Basri da cewa ya ku matasa ku nemi lahira to a garin neman lahira sai Allah ya haɗa ma da duniya wallahi mun ga wannan da yawa jama'a amma in ka ce ba ruwanka da lahira bari ka nemi duniya sai Allah ya ga dama ya baka in bai ga dama ba sai ya hana ka duniya kuma lahira ta ta zo sai danna ka kaga ai aiki ya baki yasa muna wa nasiha wa matasa aikin aljanna da aikin addini da aikin hidimar masallaci da aikin hidimar karantarwa kar ka jira sai wani ya kira ka ka shiga in ya so inda tsari ne a ce to kaga tun da kana so bari mu saka bangare kaza ka kula mana da kaza to sai kai biyayya komai na aikin addini ana samun lahira ne amma ka zauna kana ma ganin limaman mu ba su da abin yi ne ladanan mu ba su da lokaci ne kaza kaza limamai kaza kana ganin su kamar ma su ba komai da na rantsi da Allah su ne komai domin idan Allah ya taimake su a cikin wannan hidimar Allah sai ya musu gamdakatar ɗin lahira kuma ya ba su yadda za su yi a nan duniya wallahi. Yes? To ka yi ƙoƙari ka shiga cikin irin wannan hidimomi. Ga ustazai na anguwa, ga ɗaliban ilimi nan, ga hafizan alƙur'ani nan, ga waɗanda suke hidimar kiran sallah, ga limamai nan. Ka yi ƙoƙari ka ga ka dage da ibada. Akwai wani kwafa a nan. ne sunansa ne bawan Allah nan wanda bai jin hausar nan sosai ustazu ne zuwa masallacin da Abdul Aziz ya kira ni ranar mun gaita ko kun san mutumin nan ya samu aiki ta kama aiki wallahi wani kofa da na dutse in dai yana nan wallahi zai wahala a zo sallah a nan ba da sallah ba yana sahun gaba sai suka zauna yaro ne hankali malam mai nutsuwa mai musulunci na gaskiya kofa ne na tsatsi wallahi ranar a ni yana nan ba ta wallahi nan yana nan ba ta kawai sai ga iya kira ne ya ce na abdulaziz ya ce wuce abdulaziz wannan abdulaziz ya abdulaziz da ci waye waye waye mun turanci ya ce oke oke understand na gane na gane ya ce ai na samu aiki ai ya ce kai ya ce allah malam pray for me ya ce ai amma pray pray ta kama ka ai ya ce abin addu'a na ce ai addu'a ta riga ta kama ka sai dai a kara maka wallahi malam to shi yasa in ka tsaya wa Allah wallahi sai Allah ya tsaya maka amma wai ka koma wani yayi taimakon masallaci kai ba ruwanka wani yana shara kana ganin su ba san me suke yi ba wani yana ladanci kana ganin bai san me yake ba yana limami ne kana ganin wai kasashe ne zaka zaka zaka zama kasashe na rantsi da Allah ka shiga a dama da kai wallahi shine kawai zaman ka lafiya to ana ta nuna min lokaci ko kuma ga karatu ya ɗauko dadi amma bari mu karasa wannan magana ta Hassanul Basri sai mu tsaya ina fata an gane sai sai yake cewa fa kafiran ra'ai ra'aina man talaba al-akhirah sau da yawa mun ga wanda ya nemi lahira fa adrakaha ma ad-dunya da Allah ya tashi hada mar sai ya hada mar da duniya wa ma ra'aina ahadan amma ku ji wata magana da Hassanul Basri yayi yace wallahi ba mu taba ganin mutumin da talabar duniya da ya tashi a duniya kawai numan duniya yake yi ba fa adraka al-akhirata ma ad-dunya Allah ya hada masa da lahira duk wanda ya sa ajandar duniya kadai a gaban shi ba ajandar lahira bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba bai dauki nauyin wasu ɗalibai suka tafi karatu ba bai taimaka wa marayu ba bai taimaka wa gajiyayyu ba bai tsaya wajen a karantar da addinin Allah ba bai wa musulunci hidima ba ba ruwansa duniyarsa kawai Hassan al-Basri yace waɗannan masu irin halin da ba ruwansu da lahira ko duniya yace mun bincika ba mu taɓa samu wanda ya rungumi duniya Allah ya haɗa masa da lahira ba ka nemi duniya iya ita kaɗai zaka samu nan ma in Allah ya dace da kai in baka dace ba za ka same ka ba kun gane magana da kyau ko wannan hadisi ko wannan asari ko wannan wai ainihin wato fatawa ko magana ta Hassan al-Basri al-Imam al-Baihaqi ya fitar da ita a cikin kitabu Zuhud namba ta goma sha biyu zaka samu wannan magana ta al-Imam wato Hassanul Basari akan wannan ainihin wato magana ina fata an fahimci magana kuma da wannan ne zamu dakata a nan zamu tashi wa hadha tanbihun azimun jiddan min al-imam al-Hasan al-Basri lishababi bi an yaj'ala hammuhu al-akhirah wannan fadakarwa ce daga imam al-Hasan al-Basri mai muhimmanci to lalle lalle mutum ya ainihin wato masahi ya saka wa kansa wato a ajandan lahira cewa lahira sai bukatarsa in Allah ya taimake shi sai kowace ta samu to Allah ya taimake mu kaga dai a wasa wasa dai mun kai har wasiya ta biyar yanzu ko to a hankali gaba dai gaba dai har gaban Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin okay akwai tambayoyi ko to bismillah kafin mu yi sallama bari mu yi amsa tambayoyi insha Allah bismillah hada da abun mayakin saboda mu yi ta gaba daya
assalamu alaikum wa rahmatullah abu na farko dai muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu dama da ikon kasancewa a wannan majalisi don gabatar da wannan karatu sannan kuma muna yi wa malam addu'a mai zaman kanta na Allah ya malam rayuwa albarka Allah sa wa ilimi da da'awa din albarka Allah kai wannan da'awa din inda ake tsammani da ma inda ba a tsammani Allah amfanar da al'umma kuma gabaki daya to masu tambayoyi guda biyu ne bayan dogin addu'a dai da kake ta sha kamar kullum Allah yi wa ilimi albarka ya yi wa rayuwarka albarka da 'ya'yanka da iyayenka da ma wanda ya gina masallaci shi ma da iyayensa duka dai dogin addu'a duka Allah musu albarka gaba ɗaya wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya gafarta musu a tambaya ta farko mai tambaya yana cewa malam wai daga shekara nawa ne in akwai wadata ya kamata a ware wa yaro ɗakinsa gaban tambaya ta farko kenan ta biyu kuma wai ni matashi ne ina jin wa'azi yadda na fahimci magana kamar wa'azin a waya ne na shiga ban ɗaki ban daina ji ba har kuma na fito to ya mazaunin wannan wa'azi da nake ji din wannan su ne dai yan tambayoyi din sannan kuma akwai ƙarin bayani wanda malam insha Allah shi ma zai ƙara daga ciki shine WhatsApp group da aka aka buɗe din nan an buɗe shi ya fara amfani wanda insha Allah akwai paper da zamu bayar za ta yi yawo duk wanda yake son a sa shi zai bada namban wayansa akwai already wanda suna ciki wanda kuma insha Allah mun bar ah, admin din da dan yawa saboda a dan samu mutane a dan kakkara su a cikin group din kafin mu yi restriction din abu din insha Allah sannan kuma kofar mu a buɗe take kamar yadda malam ya faɗa duk wanda yake tunanin akwai wani abu na tunani ko na shawari da yake ganin a ƙara yi don haɓaka karatu ɗin su kofar mu a guda take zo ya same mu kuma za mu saurare shi insha Allahu da kunnuwa na fahimta da kuma na basira wannan dai su ne insha Allahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullah
To, a kamar da yadda aka ji, tambaya ta farko cewa daga shekara nawa ne ko? Ya kamata a ce an warewa yaro ɗakin sa da shi da ‘yan uwansa. To, abin da ya da annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, farce su da yin sallah. Kamar yadda ya zo a cikin alkaba'ir na al'imamu zahabi Allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljannar Firdausi. tare da sharhin Sheikh Uthaymeen Allah ya musu rahama baki daya yace wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashir ku dake su akan sallah idan suka kai yan shekara goma sai yace wa farriqu bainahum fil mabadi kuma ku raba musu gurin kwana ina fata an fahimta wato kenan wannan ya nuna da umartar yaro da yin sallah da kuma in bai yi ba a dake yana tsakanin daga shekara bakwai zuwa shekara goma na fata an gane haka kuma ƙoƙarin raba musu gurin kwana na fata an gane shi ma yana farawa daga shekara bakwai zuwa shekara goma to sai dai malamai suka ce wannan hadisin yana daga cikin hadisan da bai zama lazimi dole sai kowa ya yi aiki da shi ba saboda ne saboda yanayi ne ke kamawa a samu wadatar da za a yi musu wannan idan yanayi ya kama ba wadatar da za a yi musu haka to gaskiya ana iya barin su su ainihin wato kwanta guri ɗaya sai dai a hakan kuma ko da a ɗaki ɗaya ne to ya zama kowanne yana ɓangarensa misali ana iya kasafta ɗakin kashi hudu kamar misali masallacin nan sai a ce wannan yana dungun nan wannan yana dungun can wannan yana dungun can wannan yana dungun can wani yana tsakiya kaga ai ko da a ce dai sun kwana ɗaki ɗaya to aƙalla dai ba sa shimfiɗi ba sa akan shimfiɗi ƙwaya ɗaya ina fata an gane wa farriqu bainahum fil mabadi yasa ba malamai suka ce kalmar al mabadi ko al mabda shine makwanci to in aka ce makwanci kuma da Hausa da Larabci zai iya daukar daki kuma zai iya daukar bambancin shimfiɗa haka ne ko ba haka ba dan haka a takaice dai wanda bai da wadatar da zai raba musu ɗakuna kowa na ɗakinsa ko kowa na lungunsa to babu laifi a raba shimfiɗar kowanne na kan shimfiɗinsa ina fata an gane aƙalla dai ko da a ce ma a shimfiɗi ɗaya suke ya zama ba sa gogar junansu. To wannan dai shine abin da ake bukata wallahu ta'ala ala wace ce ɗaya tambayar? Yawwa, to sannan wanda yake jin wa'azi har ya shiga cikin ban ɗaki yana ji wannan babu laifi. Wannan babu laifi hatta karatun Ƙur'ani dan kana je har ka shiga ban ɗaki kana jin Ƙur'ani babu laifi. Wasu suna cewa da laifi, domin abin da suke cewa shine Qur'ani littafi ne mai tsarki to bai yiwuwa a shiga da gurin da yake da najasa gaskiya ne amma abin da wannan magana take nufi shine kwafin alqur'ani ka ɗauke shi ka shiga da ban ɗaki shine ake magana domin idan ka ce hatta ƙur'ani wanda yake kan waya wanda mun sani ƙur'anin da yake kan waya ai soft waya ne ba wai ƙur'anin ne mubasharatan ba da za a ɓare cikin wayar ba za a ga ko aya ɗaya ba, ko ba haka ba ne? To in ka ce mai karatun Ƙur'ani a waya kar ya shiga da wayar ban ɗaki ana karatun, ko kuma da wayar a ban ɗaki akwai abun nan Ƙur'ani a ciki. To fa abin da kake cewa wanda ya haddace Ƙur'ani ma zai shiga ban ɗaki ya sara kai. Domin ai ta ma Ƙur'ani ne a cikin kwakwalwar aiko, ko ba haka ba ne? To kaga kuma hankali ba zai ɗauka a ce sai an sara kan a ajiye ne ka shiga ban ɗaki ba. Ko? saboda haka magana ta gaskiya ita ce ana iya shiga ban ɗaki da wayar da take ɗauke da alkur'ani abin da kaɗai zan ce ba zan iya ba da amsarsa kai tsaye halaccinsa ko haramcinsa ba shine ka dinga ka dinga karatun har ka shiga ban ɗaki ko kuma wayar tana dirin karatun ƙur'ani har ka shiga da ita cikin ban ɗaki ni wannan gaskiya ba zan ba da abin nan ɗin halaccinsa ba sai na sake bincike amma dai waya da take ɗauke da Qur'ani ko kwafi dubu ne a kanta za a shiga da ita ban ɗaki wannan ya halatta ba wata matsala a cikin wannan kamar yadda alaramma zai iya shiga da kansa cikin Qur'ani abin nan cikin ban ɗaki ba zai ajiye kan a waje sannan shi gangan jikin ya shiga ba ko ba haka ba to amma a shiga ana karanta Qur'anin misali alaramma ya taho yana amin kaza kaza kaza ya fada ban ɗaki yana karanta Qur'ani gaskiya ni ban ba ni da bayanin da zan yi cewa hakan ta halatta amma ba zan ce bata halatta ba don ban san wani bincike game da haka ba. Na fata an fahimta. Insha Allah wannan gabar na cewa ana cikin karatun a shiga ku bi mu bashi ranar sati mai zuwa da izinin Allah in Allah kai mu da da lafiya za mu ba da amsa akan ta in Allah ya yarda. Allah ya shirye da mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana. Allah ya sa aljanna ta zama komar mu. Muna addu'a dai gare mu dukkan mu nan gabaki ɗaya. matasanmu da yara ƙanana da abin nan ainihin wato tsofi da muke tare da su da dattawa duka muna addu'a Allah biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah ya yi wa kowa damuwarsa yauwa akwai malam a Ismail Hari akwai yayansa makwacin masallaci gashi nan a bayan masallaci ko a gaban masallaci malam Sama'il Hari akwai yayansa da Allah ya masa rasuwa muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya haɗa mu da shi a aljanna Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi sannan muna addu'a har ilau marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya masu bukatu daga cikin mu Allah ka san bukatar kowa Allah ka yaye masa damuwarsa da bukatarsa Allah ka biya masa sannan muna ƙara addu'a ga shi Alhaji Husaini Allah ya saka masa da alkhairi na faɗa masa cewa akwai yiwuwar da yau zan yi tafiya wallahi ɗazu ya kira ni yake tambaya ta na yi tafiyan ne ko kuma ina nan za a yi karatu na ce masa lalle ban yi tafiya ba ina nan za a yi karatu insha Allah wannan duka yana nuna damuwa da abin da ake yi da saka abin a cikin zuci da kuma cikin rayi wato shi dan adam da kuke gani wallahi in ya so ya saka abu a ransa zai saka ba sai wani ya tuna masa ba kuma wallahi ina ƙara tunatar da mu wani lokaci wani wai lokacin karatu zai cewa ya manta amma dai lokacin cin tuwa ya baka mantawa ai ko yawwa ana gamawa zaka tafi kicin ka je ka zunguma ko ba haka bane to wallahi ina jin daɗi yadda Alhaji sai ne ya sa karatun nan a ransa duk rana idan ta yi ko musamman lokacin da ya san akwai probability na a yi karatun ko ba za a yi ba wallahi sai ya kira ya tuntuba alhaji Hussein Allah ya kara kokari Allah ya kara maka lafiya da imani ya kara tsare maka imanin ka ya tsare maka dukiyarka da iyalanka da al'amuranka gabaki daya limaman mu Allah ya saka muku da alkhairi malam Suleiman muna godiya da malam Alhaji da su malam Sani ga sunan da malam Sanin nan ina ga shine wanda zai zama na biyun wancan malam Abdulrazak din nan a zuwa sallah masallacin nan. Ni dai ban taɓa zuwa sallah masallacin nan ban ga malam Sani ba. Wallahi gashi na a dan gidan Alhaji Shehu marigayi abin nan abin nan eh Shehu ba ka fara. Dan sa Sani gashi na dan leko shi Alhaji Hussein. Yau ka gane shi ko? To wannan kusan shine sakon sakon na magana zuwa sallah a masallacin nan. Sahun gaba yayi nafila kafin abin nan in an gama yayi nafila kafin ya fita Malam Sani Allah ya ƙara lafiya. Ga su Malam Abubakar muna tare, ga su Malam Yusuf, Alaramma, duka dai muna tare da saura, ga su Malam Aliyu Ladan, Allah ya saka muku da alkai.